على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله dukkan nau'ikan godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala salati da tsira da aminci su yawaita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ke gaban mu littafi da na bulugul maram min adillatil ahkam wallafar al-sheikh al-hafiz ahmad bin ali bin hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wanda idan ba a manta ba a wancan sati muna bayani ne akan bangaren abin da ya shahi sallah wanda mun zo hadisi na abi huraira radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza wati'a ahadukum al-adha bi khuffaihi fatuhuruhum at-turab yanan babi ne akan babu shurutus sala hadisi na 14 kenan a wannan babi zamu tashi hadisi na 15 an muawiyah bin al-hakam radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يسلغ فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم وأن حديثنا معاوية بن الحكم السلمي wannan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata waqi'a ce ta faru kamar yadda al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya cire wani bangare na hadisin saboda shahin da yake so ya kawo a hadisin me ya faru wannan bawan Allah ba ya da masaniya akan saukar da wata aya a cikin al-Qur'ani hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitina was salatul wusta wa qumu lillahi qanitina da yazo masallaci iya sallah sai wani bawan Allah sai ya atishawa sai ya ce masa yarhamukallah ya daga murya ya ce masa yarhamukallah to nan sahabbai kuma kowa sai ringa hararansa aka ringa ainihin kallonsa sai ke cewa ma sha'anukum ya same ku ne kun kuro mun idanuwa kuna kallo na kamar na muku laifi sai suke nuna masa cewa maganar da ya ma kuma cewa me ya same ku nan da abin da ya shahi haka suka dinga nuna mai alama har suka dinga bugun cinyoyin su akan yayin shiru to sai lura cewa lalle akwai matsala sai ya shiru bayan an kare sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kira shi share guda sai ya ce masa inna hadhihi salat kaga ita wannan sallar la yasluhu fiha shay'un wani abu baya nagartar da ita min kalamin nasi daga cikin zantukan mutane daga cikin zantutukan mutane kawai ita sallah in an shiga cikinta inna ma huwa inna ma huwa tasbihu kawai abin da ke cikin ta shine subhanallahi abin da aka ce ayi subhanallah wattakbiru da fadin Allahu akbar a guraren kabarbari wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani inda aka ce ayi karatun alqur'ani amma maganganun mutane baya ingantuwa a cikin sallah to wannan shine asalin hadisin bayan manzan Allah ya karanta da shi haka ya ce duk duniya ban ga wani mafi alkhairin malami ba irin manzan Allah bai zage ni ba bai tsangwame ni ba bai cin mutunci ba bai kyare ni ba bai gaya wata magana mummuna ba sai ya kwatanta mana abin cikin tsanaki sai na fahimta ko manzan Allah bai ce ba sallaka ta lalace ka sake saboda a lokacin da ya wani abu yayin shi ne a usa jahilci to duk wannan zaka karanci fiqhu da usul da yawa a karkashin wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim da wannan hadisi وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال أن سامو دغ زيد بن أرقم الله يدد يردار شي يتي أنه قال يكي شوى إن كنا لنتكلم في الصلاة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalami yace in kunna din da yake mun kasance mu sahabban manzon Allah a farkon farkon musulunci la natakallamu fi salati muna magana a cikin sallah kada cikin sallah ka ce wa dan uwanka in ka kare sallah ina zaka daga dan gurin a zan tafi gida ne a zan tafi guri kaza ne to zamu tafi ai ma zan biya nan haka ake tattaunawa a farkon musulunci ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah tsira da abincin Allah su karata bata a gare shi yukallimu ahaduna sahibahu dayan mu yana yi wa dan uwansa magana a cikin sallah bi hajatihi da bukatansa ba wai abin da ya shahi addini ba ba wa'azi ba ba tunatarwa ba ba fadakarwa ba ba nasihantarwa ba kawai bayani akan rayuwar duniya hatta nazarat har sai da Allah ya saukar da wannan aya hafizu ku kiyaye alas salawati abu salloli gabaki ɗayan su har da sallar nafila was salatul wusta da kuma sallah ta tsakiya wannan min babi dhikril khas ba'da al'am bayan as-salawat sallar la'asar ta shiga sai aka keɓance ta da wani ambato na musamman saboda mahimmancinta shi yasa manzara ce duk wanda sallar la'asar ta bar shi to kamar ya rasa kowa a cikin rayuwarsa ka rasa mahaifinka ka rasa mahaifiyarka ka rasa ƴaƴanka ka rasa yayinka ka rasa ƙannanka har gidanka baka sani ba kawai ka ganka a duniya baka san kowa ba kayi asara da dukkan wani abu to duk wanda ya bar la'asar har lokacin ta ya fita bai yi ta ba abinda zai same shi a duniya kenan shi yasa sallar la'asar sallah ce mai girma shi yasa ma daga cikin matsubbata masu ta'amuli da aljani babu wata sallah da aljani yake boka ko dan tsubbu da ya kai matakin da yake ta'amuli da aljannai babu wani shar'i da ke mai a cikin salloli saboda sallar la'asar sai ce kawai duk abin da kake so a duniya zan yi maka amma kawai ka fasa la'asar kawai ka bar la'asar saboda ya san fiƙihun hadisa shi za ka wani mutum ya baka tsoro a duniya nan idan ka ganshi yana tsubbu ko yana sihiri ko kuma yana bokanci wallahi ka tausaya masa saboda duk a yayin da ya zama to ka shiga wannan hanyar to ka masanya wa lahiranka akan me akan bangaren duniyanka ka zaɓi rayuwar duniya ka more a cikinta madadin lahira to wannan shi ne abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi umarni bayan saukar da wannan aya Allah ce wassalatul wusta da sallah ta tsakiya wa qumu ku tsayu gaban Allah wa qumu lillahi ku tsayu gaban Allah qanitina kuna masu kankan da kai kuna masu kaskantar da kai to wannan kaskantar da kan shine alamun cewa kenan ka ai magana kada a ce komai a cikin sallah fa umirna bis sukuti sai aka umarce mu mu yi shiru wa ruhina anil kalami aka hane mu gaba da yin zantuttuka a cikin sallah muttafaqun alaihi bukhari da muslim wal lafdhu li muslimin wannan lafazin na imam muslim ne an abi hurairata radiyallahu anhu qala an samu daga abi hurairata abdurrahman bin sakhr ad-dawsi رضي الله عنه قال كتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرح ما سيرا دا أمنشن الله سقارة بتا أغريش يتي التسبيح للرجال والتصفيق للنساء التسبيح شيوا سبحان الله ayayin da wani abu ya bujuro wa liman a cikin sallah to lirrijali wannan ya tabbata mazaje suke irin haka duk a yayin da liman ya manta raka'a ko ya manta karatun alkur'ani ko yayi wani abu da ya zamanto yayi mantuwa akai to ku mazaje sai ku ce subhanallahi ba gyaran murya ake yi ba a ringa am am ba haka ake ba za a ce subhanallah alaman cewa liman ya sa ku matsala wattasfiqu lin-nisa'i amma kuma tabi tabi na mata ne saboda su mata suna bayan sau to su an umarce su da su yi tabi illatul hukum wallahu a'lam kamar yadda wasu malamai suke faɗa shine muryar mace ba al'aura bace a magana mafi inganci amma kuma takan iya zama fitina ga wasu bayan Allah da muryata ta kutso har ta je gurin liman domin idan ta ce subhanallahi to ana tsoron wanda fi qalbihi maradun sai ce kai wannan kaji wata irin murya mai daɗi irin wannan wannan kuma wace ce to kaga sai a samu matsala to sai aka ce su su yi taɓi kuma al-imam ibn rajab al-hanbali kamar yadda ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari ya rawaito cewa suka ce taɓun ma kuma ba haka za ta yi ba shi ba wani sai ya ji alamun daɗin bugun taɓin ya ce kai wannan hannu mai taushi irin wannan akwai matsala ya ce haka za ta yi kaga wannan baya nuna wani alamun za ta bugi bi da bayan hannunta haka kai malaman fiƙi ba da akwai tattauna akan masai kuma wallahi kakkai mamaki wallahi akwai matsalar ne eh akwai matsalar ne da saboda wannan zuciyar tashi akwai rashin lafiya matan manzon Allah aka cewa idan za ku tambaye su wani abu na kayan haja fas'aluhun da min wara'i hijab kuma sahabbai ake biki ake nufi amma ga mutum a duniya na cewa a shi bai damu ba a idan ya gaisa da mace ku ne ba ku da imani ku ne kaza wallahi wannan yaudar kanka ke domin ka ba kana zagin kanka da kanka ne da haka kenan zaman lafiya tsakaninka da mata wanda suka zamanto Allah bai halitta zamanka da su ba nisa shine zaman lafiyanka at-tasbihu lirrijali yin tasbihi ya tabbata ga mazaje wat tasfiqu tabawa kuma ya tabbata ga mata muttafaqun alayhi bukhari da muslim zada muslim imam muslim da fi salati ce a cikin sallah ake nufi وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن سامو دغ مطرف بن عبد الله بن الشخير أن أبيه دغ بابنس قال يكي تشوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ناغ من زرح ما تيرا دا أمنتن الله سقارة بتا أغريش ينا صلى وفي صدره أتكن كرجنسا ونقارا إيا فتا شيني عزيز سيكتي tafasa wasu na cewa bararraka in an ce bararraka irin wuta take bararraka amma tafasawa shine ruwan zahi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana sallah musamman sallar dare zaka ji kirjinsa wani abu yana tafasa na kuka ma'ana irin kuka na ciki to shine yace naji a cikin kirjin manzon Allah azizun tafarfasa ka azizil mirjal irin yanda kaga tukunya tana tafarfasa da ruwan zahi ko idan an zuba mata abinci iya borawa zaka ji wani alamun ƙara yana hawa yana sauka ko to haka manzon Allah kirjinsa yake yi idan yana sallar dare sallallahu alaihi wasallam alkhairi bayan alkhairi wannan yana tattara abu biyu na farko risnawa da kaskantar da kai gaban Allah da nuna cewa kai ba kowa bane domin duk a yana ga mutum iya kuka to iya tare za a tausaya masa ko a nan gidan duniya kakka ya tsammani wa yaro in ga iya kuka ko iya kuka da dan ya bore a'a iya so wani ya tausaya masa ya saka masa ko a gida kaga yaro ya fashi da kuka to an zalunce shi wannan kukan iya nuna alama mai a zo a ka masa dauki to haka dan adam duk in kaga yayi kuka to ya yarda cewa abin ya fi karfin sa kuma wanda yake kukan ya yarda cewa lalle magani a gunsa yake abu na biyu kuma zubar da hawaye don tsoron Allah kuma shi kuma yana cancanta maka shiga cikin mutum bakwai da Allah ya musu alkawari da tanadi da tattali akan shiga inuwa ta tasa a ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta Allah Allahumma ja'alna min akhraja ma da ce minal buka'i kawai na daga kuka kuka ne yake yi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ummuna Aisha radiyallahu anha take yayin da aka nemi mai da mai babanta ya zama limamin tace ku nemi wani liman daban mutum ne mai yawan kuka daga ya shiga sallah ya fashe da kuka kidan za ku nemi wani limami da zai zama ta muku limami na yau da kullum kan kusa abakar a matsayin limami saboda daga ya fara sallah kaji yana kuka kuma a tarihin duniya akwai irin wanda ake cewa su qatilul qur'an wanda qur'ani ya kashe su ba wai bangaren wani a su akwai in suka shiga sallah duk a yayin da aka jayo irin ayoyi da suke magana akan tashin kiyama da tsayawa gaban Allah kawai mutum sai ya suma zuciya bata iya doka akwai ɗaya daga cikin magabata wanda mahaifinsa he ya juya gani yaron bai cikin sau in ya gan shi to ya san irin ayoyi da zai jayo saboda so tari idan ya karanta irin waɗannan ayoyi to kawai yaron sai sallaba da shi ake yin ta ba kuma ko wale wata iya tsammanin yaron baya tare da shi dauko ayoyi da su aya masu bayani akan tashin kiyama yo faɗi wanda yake shi kenan kawai an da lahira to ana samun mutanen da zaka kai tsaye qur'ani yana musu tasiri a zuciya ba kama a yanzu ba za a kare sallah a tambaye ka wata sura aka karanta baka sani ba baka sani ba wallahi ba almara ba ce uthaymin ke cewa wallahi magabata akwai wanda wata gaba za a cire a jikinsa wallahi sai ce a bari sai ya shiga sallah saboda in ya shiga sallah bai sani komai a duniya abin da za ku cire ku cire bai sani ba an yi saboda iya gaban Allah rayuwa ce muke a yanzu yan uwa kamar yadda wani sahabi ba bayan manzo Allah ya wafata yace kai yace wallahi da za a taro da wani sahabi sai ga ba irin musulunci da manzo Allah bane yake raye a kansa wannan ba a kusa ne ina ga yanzu da Allah ya kawo mutum za a kira shi a waya doki waya yana yana yana yana yana yana zantawa kana sallah a kiraye ka ka dauki lambar waya mutum ka huta daga masallaci ka je ka dauki waya wallahi in aka ce wannan abun wani zai yi a duniya kace ƙarya ce kuma wallahi ya yaki in ya diba ya ga wani alhaji ne da zai bashi kuɗi ko kuma sun yi wani ciniki sati biyu iya jiran kira ba a kira ba to gashi an kira iya cikin sallah sai ce kai sai doki wayarsa subhanallah a gaban ubangiji subhanahu wataala ai malam babu wani a duniya in ka san daraja da kima ta mahalicinka a duniya da zai kira ka bar kiran Allah kuma sai Allah ya kaddara ka cire ganawarka da ubangiji mutum da kai tsammani da ba kudin kuma shikenan sai ka je ka doka sai ce kai hakuri abin na an wasa wallahi sai ga da da niyyar ayi abin ne kuma Allah ya kawo wannan abin ya saboda ka taba Allah yawa yawan matsalolin wallahi taba Allah ne muke akwai magabata da yawa in ka ji tarihin saboda tauhidi wani malami daga cikin malamai ina cewa imamul baydawi ne in sahatar kissa an ce zai je ya ji labarin wani malami ya ji labarin wani sarki daga cikin sarakuna na kasashe duk in ka buga in ka wallafa tafsirin alkur'ani idan ka je gunsa yana darjanta kai ya karrama kai maka kyauta imam al-baydawi a yadda ake fada shi duk tafsirin sa zai je gurin wannan ya nuna masa gashi nan ya wallafa ya buga tafsiri aka ce a hanyar sa sai game da wani malami sai yake ce masa zan je gurin wani ne sai ce wani me zaka je gurin sai ce a tafsiri ne na wallafa sai ce me ka fada a fadin Allah subhanahu wataala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce na ce ba a gare ka kaɗai muke neman taimako kuma gare ka kaɗai muke bauta ma'ana gare ka kaɗai muke bauta kuma gare ka kaɗai muke neman taimako sai ka sharhi da hadisai a gurin sai ce kuma za ka je gun wani kenan abinda ka faɗa ma baka baka gasata shi ba aka ce sai ya koma iya komawa wannan sarkin ya ji labari sai ya aiko mashi abin da ya ba shi kuma ya ƙi zuwa gurin sarkin shi yasa akwai lokacin duk ilimin ka sai wani ya saita ka duk ilimin ka wani sai ya saita ka zaka zaka gado kuma sau da yawa haka yana faruwa kaga mutum yana neman duniya a wajen mutane alhali ya manta Allah subhanahu wataala wa an ali radiyallahu anhu qala كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح, تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجه حديث دقى علي رضي الله عنه ألا يدد يدرش قال كتوى كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان يا كسنشي إنا دلوك تنشقى بيو قم زن الله mana a wata ruwaya madkhalun bin laili wa madkhalun bin nahari akwai lokacin da ke zuwa gun manzan Allah a lokacin dare akwai lokacin da ke zuwa gun manzan Allah a lokacin ainihin yini sai ce wa huwa yusalli mana fakuntu yake cewa fakuntu idza ataituhu na kasance duk a yayin da na je wa manzan Allah na tarra shi iya sallah wa huwa yusalli iya sallah to tanahna ali iya mun gyaran murya alaman cewa dai a cikin sallah yake wannan hadisi kamar yadda malam ya sa alama hadisi da da'ifi rawahu an-nasa'i wa ibn majah amma ya zo ta hanya imam ibn majah hadisin ya inganta iya da daraja ta hasan al-muhim malaka ce ana iya yin gyaran murya da darura murya ka ta shaki kana iya ainihin gyaran murya ko kuma alaman wani abu zai faru mara kyau wanda gyaran murya zai iya daidaita shi to ba laifi kana iya abu sa darura amma ya zama al'adar ka matsala ne da wannan nake jan hankalin wasu daga cikin ƙura'u musamman masu ba da sallah limamai idan mutum aya ta cije masa wai don hikima don dabara sai fara tunaninta ne yake wani kuskure ne sai ga mutum iya nuna alamun tari yake ko har gyaran murya kuma karatun ne ya bace masa wannan ba bai cikin ladabi in karatu ya bace ba kawai ka bace a tada maka shikenan amma ka dauko wata hikima kana tari wannan sai zama ka illa matsala a rayuwa sai ke cewa rawahu nasa'i wa imamu nasa'i wa ibn majah da ibn majah wa an ibn umar radiyallahu anhuma an samu daga abdullahi dan umar Allah ya dada yarda da shi kare ke cewa qultu li bilal na ce wa bilal kaifa ra'aita annabi sallallahu alaihi wasallama yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi yaya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mayawwa sahabbai sallama a yayin da suka yi sallama wa huwa yusalli alhali yana sallama yana salla qala sai ce yaqulu hakaza ay yaqulu ay yaf'alu hakaza yana aikata kamar haka wa basata bi kaffahu sai shi da hannunsa shi yasa da wani mutum a kaddara bai san hukuncin ba a yin sallama a cikin sallah ba sai ce ka assalamu alaikum a cikin sallah to haka zaka yi masa shine yanda manzo Allah yake mai da sallama haka zaka yi kamar da tafin hannunka a ƙasa zai zama to saman ya zama to iyakalin sama kuma ya tabbata manzo Allah ta iya ma kai haka alamun ya amsa sallallahu alaihi wasallama to wasu ba suka ce ko haka kai babu laifi amma dai wanda ya tabbata a sunnar manzo Allah manzo Allah haka yake yi a cikin sarki na kama hannunka haka daga amma sarwa sai kai haka ka amsa shikenan to amma kuma kai da kaga mutun ya salla abin da ya fi alkhairi sai ka hakura domin ita sallama ɗan uwa tana da matsala duk a yayin da mutum ya maka sallama to shi yayi sunna kai kuma ya bar maka farilla wajibinka ne ka amsa daga an ce maka assalamu alaikum to kai kuma wa alaikum assalam ta zama farilla to shi yasa kakkai wasa akan sallama kuna hira mutun ya ce ku assalamu alaikum kyale assalamu alaikum har so uku ya tafiya su kuna hira kuna barin farlolin da za ku je ku tsaya gaban Allah Allah ya kama ku akai shi yasa manzo Allah yake cewa daga cikin ababe a yayin da manzo ce iyyakum wal julus fi turuqat kashirinku da zama akan hanya suka ce malana bud ai ba makawaya ma'aikin Allah gurin hiranmu ne nan muke taɗi mu zanta mu yi kaza mu yi kaza sai maza ce to idan ba makawa fa'atu tariqa haqqahu ko bai wa hanya haƙƙinta daga farko maza daga cewa mi raddus salam shi sa in ka zauna akan titi to aiki ya same ka mayar da sallama duk wanda ya masa sallama sai ka mai hankali da kun ga jama'a za su wuce sai ku tsaya wa alaikum salam ku shiga hira ku shi za zama akan titi ba karanta shi hankali bane ba to shi sa kun ga manza son kansa a cikin sallah yana mai da sallama amma da ishara akhrajahu abu dawud abu dawud ya fita da wannan hadisi wa tirmizi da imamu tirmizi wa sahahu ya inganta wannan riwaya wa an abi qatada radiyallahu anhu qala an samu daga abi qatada Allah ya dada yarda da shi yake fada kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzar rahma tsira da amincin Allah su dada yawaituwa a gare shi ya kasance yusalli wa huwa hamilun umamata yana yin sallah yana ɗauke da ainihin jikanyarsa mai suna umamata binci zainab yar zainab fa'iza sajada wada'aha idan kuma ya zo sujada sai ya ajiye ta sai ya yi sujada wa idza qama hamalaha idan ya tashi kuma sai ya ɗauke ta sallallahu alaihi wasallama wannan shine kin da mu tausayi na manzon Allah tausaya wa yara wani bawan Allah mazala ya sumbaci alhassan ne ko da alhussein sai ce ya hakkai ma ya ma'aikin Allah ina da yara kusan goma ban taba sun mata ko ɗaya ba mazala ya juya ya kalle shi ya ce duk wanda bai tausaya Allah bai tausaya masa sai ka ji mutum a cikin mutanenmu na hausa ya ce ni ƴaƴana dukkan su ba wanda nake ɗauka ban da ɗaukan kowa a cikinsu shi yake wani imani ne wanda rashin imani ne kuma wallahi iya daga cikin abin da yasa kake gani ƴaƴa na Hausawa musamman mu zaga uwaye zaga yara basu damu da uwayensu ba ji na jiki irin na sauran kabilan kabilun kabilun da suke ba ba Hausa ba zaga yaro din girman shi bai huce bai zo ya kwanta a bisa cinyar mahaifiyarsa yaro din girman sa bai huce bai zo zauna akan cinyar mahaifinsa din girman ka sai kuma wani lokaci mahaifin naka zai zo ya ringa shafa maka kanka kana zama iya maka nasiya wallahi a nan ne duk abin da aka faɗa yaro zai doka amma tsakaninka da mahaifinka metar ashirin ba ma wani ma ina garaban shi ne a ce sun gama hannu da hannu da mahaifinsa ko wani abu na fata da fata ya mamance a duniya to wallahi akwai wani sako na fata da fata wanda Allah yake sanyawa na tausayi idan ana gamuwa da juna wanda Allah yake sa na tausayi tsakanin ɗa da mahaifi shi sa ɗan za gani duk inda aka ce babansa bai da lafiya sai inda ƙarfinsa ya ƙari amma wallahi irin wannan da yake sa zai ga mahaifin baya da lafiya iya shan shaye shi ta ba mahaifin a asibiti shi ya ce sai ya ga dama zai je ya gan shi amma a sauran ƙabilu baka samun irin wannan duka suke zubewa 'ya'yan gabaki ɗaya ɗaya akan ubansu saboda me wannan ko a yan bariki ma ban ce ba yan bariki wanda suke ta matsi yan barikin da suke akwai yan bariki da gari suna da irin wannan abin su a wannan bangaren ba su wasa an bariki akan wannan bangaren ba su wasa da ƴaƴansu za ga yaro din girman sa za gani zai zo jikin mahaifinsa yana goguwa da mahaifinsa yana zama tare da mahaifinsa su iya shawara da mahaifinsa to wannan yake sawa ko da a ce ƴaƴanmu mata a yanzu da kake gani sai ya lalacewa da abin da uwa batta da lokacin ta tattauna da yarta uba bai da lokaci ta tattauna da ƴaƴansa har yarinya ta kan iwa tana gamuwa da wata barazana game da wani saurayi ko wani abu da ya faru ba ta iya ga uwayenta amma sauran kabilu suna zama da ƴaƴansu me matsala ke a makaranta me matsala ke a hanyar zuwa lakwal me matsala ke a lakwal wani mushe ne kaza to wannan cikin tattaunawa sai ka ga wani mushe ma iya so ya bata ƴaƴa da kanta za ta gaya maka to mu amma mun yi nisa da 'ya'yanmu saboda ji cewa za su rena mu duk irin wani uwa shi ma wani abu ne mai zaman kansa wallahi ya cancanci a yi muhadara a kansa saboda nisa da muka yi da ainihin uwayenmu ta bangaren abin da ya shahi tausayi da ainihin ainihin ainihin tausayawa sai ke cewa manzon Allah iya ɗaukan wannan jikan ya tasa duk a yayin da ya tashi sai ya ɗauke ta idan ya zo sujada kuma sai ya ajiye ta wani zai iya cewa asalin nafila ne a'a muttafaqun alaihi bukhari da muslim wa li muslimin arwaya imam muslim wa huwa ya ummun nas fil masjid mazala kuma yana limanta mutane a masallaci da haka nan irin wannan yana so da yawa akwai lokacin da maza zai sujada sai ga wani yaro ya zo hau bayan sa har wani sahabi shi to mazala man tayi ashe yaro ne a bayan sa mazala sallama yana kin kare ya gaugawan tayar da shi domin kai takura masa duka wannan iyalun tausayi game da ainihin ƴaƴan da suke karkashin mu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسامو دغ أبي هريرة الله يدد يدد شي قال كتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زر ما سيرا da amincin Allah su dada yayi a garshe yace uqtulul aswadaini ku kashe bakake guda biyu fi salati a cikin sallah alhayya ita ce macijiya wal aqrab da kunama ba wai a ce sai baka dole ba akwai wannan mara tahi bakar mugunta macijin ba dole sai baki ba a ko farin ma dan a cikin macizan ma da ake fama a duniya an ce wanda suka yi guban ma ba bakaken bane ba to da haka kina ana nufin maciji da kunama halal ne a kashe saboda kada su cuto da masallaci to karkashin haka malamai suka ce duk wani abu da zai zamanto rayar da rai ne a cikin sallah to zaka iya taimaka mutum kana cikin sallah kaga wani mutum zai halaka to kana iya cire sallah ka je ka taimaka wannan bawan Allah akhrajahu al-arba'a malamai hudu suka fitar da wannan hadisi wa sahu ibn hibban kuma ibn hibban ya inganta wannan riwaya babu babun sitratul musalli babu ne ke magana akan sanya sutura mai sallah ya sanya sutura a gaban sa in zaka yi sallah an abi juhaimin an abi juhaim ibn al-harith an samu daga baban juhaim ibn al-harith radiyallahu anhu qala Allah ya dada yarda da shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زر رحمة إلى دا أمنشن الله سلطة ويتوا أغريش ياتي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم mai wucewa a gaban mai sallah da ya san abin da ke kansa na zunubi mai wucewa ta gaban mai sallah da ya san abin da ke kansa na zunubi da Allah zai sa a rubuta masa kuma ya tsayar da shi gobe kiyama ya ya saka ya masa ya masa ukuba akai akan haka to lakana an yaqifa 40 to da ya tsaya 40 da ya tsaya 40 khairan lahu shine wafi alkhairi a gare shi min an yamurra baina yadayhi akan ya wuce a gaban sa to malami suka ce a nan gurin ana nufin kwana 40 sati 40 wata 40 shekara 40 to akwai riwaya da ta inganta kamar yadda malami yake cewa متفق عليه بخاري ومسلم واللفظ للبخاري لفظ الامام بخاري ووقع في البزار يذو روايه بزار من وجه اخر او تفسك دبان لكان ان يكف 40 خريفا da ya tsaya shekara 40 yana jiran wannan bawan Allah sai ya kare sallah to wannan kaga yazo kharifan lokacin bazara ko abin da ya kama da wannan to akwai riwaya da tazo lakana an yaqifa arba'ina sanatan wannan kuma riwaya Nasir da Dina Albani yace riwaya ce Hassan ta inganta kenan ka tsaya shekara 40 kana jira mutum iya sallah sai ya kare ka huce yafi alkhairi a gare ka sama da ka zo ka huce ta gaban mai sallah akan haka muke cewa duk yayan uwa duk a yayin da aka kare sallah kakka tsirin nafila a kohar hucewar mutane karka tsirin nafila a kohar hucewar mutane wannan zaka dauki zunubi amma kuma kai kuma da kai sallah kana baya ko kana gaba to wani bawan Allah ya zama masbuki wasu abubuwa sun sun tsere masa to kai hakuri kai hakuri rayuwar nan ta duniya dan kana da rai ne ake yi da kai duk wani abu da ake yi da kai dan kana da rai ne duk wani abu da Allah ya halicce ka dama saboda bautar ne eh hakuri duk wani abu ba zai kuce baka ba ka tsaya ka kiyaye doka ta Allah sama da ka zo ka huce ta gaban mutum akwai laifi kenan zaka samu matsala so shekara 40 ba wasa bace ba wannan yana faruwa da yawa a cikin masallatai ya zaga mutum ya zo huce ta gaban mai sallah to sai dai abin da zamu sani anan a sutura iya inda gaban mai sallah yake shine gaba gaba gaba uku kamar yadda ya tabbata a wata ruwaya misali daga nan zuwa nan daga daidai kafafunka ka lissafa haka so uku kuma shine a Sheikh bin Baz ya rinjaya wanda misali daga daidai gabanka nan zuwa nan ka lissafa kai daya ka ƙara yin biyu ka ƙara yin uku shine daidai bangaren inda ake aje sutura to duk wanda ya huce a gabanka sama da wannan to bai huce ta gabanka ba kuma amma ana so a haka in ma saboda raba garrama to ka sa wani abu da zai zaman to tsakaninka da kai da mutum sannan kuma ita sutura din inda zaka sa tsakaninka da kuma gurin sujudar ka shine mamar rishatin daidai da inda akuya za ta iya hucewa kuma to kenan sai ka lissafa ka gani duk a yana zaka zo kai ka yi sutura ka kiyaye wannan ainihin ka'idar kamar yadda malam ya bayani ana wa an aisha radiyallahu anha qalat an samu daga ummuna aisha Allah ya dada yarda da ita tace so ilan nabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi ghazwati tabuk a yakin tabuka an suturatul musalli game da iya shi abin da za a rika a matsayin sutura ta mai sallah yaya zai zama tsawonsa faƙala sai manzo Allah ce mislu mu'akhiratir rahal gwargwadon kwacciyar sirdi na raƙumi raƙumi idan mutum ya haukar raƙumi ai akwai wani ice da yake dan hayowa gaba haka haka da bayan sa ba akwai ko to shine ake cewa mu'akhiratir rahal wannan ma za ga wani lokaci a jiki ake kulle igiya ta ta raga masa to wannan abin in ya kai daidai da girmansa ko kuma tsawonsa to idan aka aje to an aje sutura shi ne abinda manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam misru mu'akhirati rahal gwargwadon kwacciyar sirdi akhrajahu muslim imam muslim da wannan hadisi wa an sabra bin al-ma'bad al-juhani an samu daga sabra dan ma'bad al-juhani radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sa suke cewa liyastatir ahadukum fi salati ɗayan ku ya sanya sutura a cikin sallah walau bi sahmin kai koda ta hanyar caka kibiya ne in ka rasa komai samu ta kibiya ko wani dan ice ka caka alaman cewa wannan sutura ce akhrajahu al-hakim imam al-hakim fa da wannan hadisi wa ana abi dharr al-ghifari an samu daga abi dharr al-ghifari radiyallahu anhu qala qala rasul sallama manza rahma sa suke cewa yaqta'u salatar rajuli yana yanke sallar mutum al-muslim muslimi idan lam yakun baina yadayhi idan ya zamanto a gabansa babu mislu mu'akhiratir rahal daidai da kwacciyar sirdi na raƙumi almar'a mace walhimar da jaki walkalbul aswad da kuma bakin kare to nan malamai suke sabani wai shin sallata babu ita kwata kwata suka ce eh babu sallah suka ce ko kana sallah ma yanke babu ita ko da kai raka a hudu wannan sallah ka sake ta wasu suka ce a'a cikan ladan ne babu yanda Allah yake ba da lada cikakke ba za a baka ba to ka ai wani ka sake sallah ba ya fa alkhairi to kenan kakka yarda mace balagagga ta huce ta gaban ka kana sallah haka kuma na biyu shine kare shine wal kalb wal kalb al aswad wanda ba za ka cewa a ruwaya ta karshe cewa al kalb al aswad shaytan bakin kare shaytani ne sannan abu na uku na biyu shine al himar shine jaki alhadith har ƙarshen hadisin wafi yake cewa alkalbul aswad shaitan shi bakin kare shaitani kenan malai suka ce yawai yawai rikidewar shaitannai to sun yi canzawa akan kare kuma in suka canza akan kare kuma sun yi ko ɗaukar sifan bakin kare shi sa yawo yawan shaitannai za ka suna komawa ne zuwa ga bakin kare idan suna so su yi bugun abu to shi sa manza su yi sifanta bakin kare cewa shaitani ne akhrajahu muslim imam muslim da wannan hadisi walahu ya zo irin wannan an abi hurairah daga abi hurairah rahu kudan kwacin irin wannan hadisin dunal kalbi shi bai kawo kare ba wani abi daud ya kawo ga abi daud ya zo daga ya zo daga abi daud an ibn abbas daga abdullahi dan abbas na hawo kudan kwacin irin wannan hadisin duna akhirihi amma banda maganar al kalbul aswad shaytan wa qayyada al mar'atu bil ha'id amma an kayyade ma'ana an iyakance cewa macen da take hucewa ta gaban ka sallah ta lalace sai macen da ta zama to ta balaga ma'ana ta kai munzalin yin jinin al'ada wa ana abi sa'idin al-khudri an samu daga abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon rahama tsira da amincin Allah su dada yawaituwa a gare shi yace idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi duk a yayin da ɗayan ku yake yin sallah ya sanya wani sutura da yake shabakance kansa tsakankaninsu da mutane fara da ahadun an yajta za baina idaihi sai wani bawan Allah yake so ya zo ya wuce ta gabansa to fal yadfa'ahu to ka kare shi ka sa sutura sai ka wani bawan Allah ya zo iya so ya wuce ta gabanka to sai ka masa alama ka kare shi haka fa in aba idan aka samu irin wannan mutane masu girman kai ba san fiqihun addini ba yace sai ya wuce to fali yuqatilhu to ka tsare shi sai inda karfin ka ya kare shine fali yuqatilhu in ka ba shi ba kar wani dauki wani abu ya maka masa ba haka ake nufi ba shine ka tsare shi sai inda karfin ka ya kare dan wani ma in ka san yafi karfin ka ka shawa bai lafiya shine zaman alkhairi domin ya taka doka ta Allah domin in ka cika ka ce kai kokowa da shi yafi karfin ka sai dauke ka ci maka ya baka kada ka tanga kuma ka shiga in aka san faɗan ya haikarin da sai gabar ma Allah shi dai ya riga ya taka doka ta Allah subhanahu wataala kuma wannan duka ana faɗa haka ne don saboda shi mai taurin kan ya san cewa wannan ba huruminsa ba ne ba idan mai sallah iya sallah ka ce sai ka wuce ta gabansa fa inna ma huwa shaitan wanda zai ce sai ya huce dole dole to wannan shaitani ne kamar yadda wancan kare baki aka sifanta shi da shaidanci to wannan ma shaitani ne a cikin mutane muttafaqun alaihi bukhari da muslim وفي رواية أو رواية فإن معه القرين للي أترشي أكوي وني شيطاني دكي زغا شي كاسا أكوي وندا duk inda za a mai magiya dan Allah ba zai ba zai shi ba saboda shi dan iya ziga shi kakka yarda ya za a yi arena ka wazo akwai wanda in iya husuma dama daga cikin alamar munafiki wa idza khasama fajara duk a yayin da yake fada ko yake husuma sai ya huce iyaka akwai wanda duk irin ne za a taru a jama'a su ba shi haƙuri wa da ya haƙuri wallahi ba zai ji haƙuri ba to kaga wannan akwai wata matsala a cikin zuciyarsa to irin wannan wanda zaka tsira shi ki tsayawa to a tare shi akwai wani shedan da yake masa umarni kenan ba ba baya da kansa ma'ana shedan ya fi karfin sa amma duk wanda akan addinin Allah za a zo a ce maka ko dan agaji da misali ka zo da wani babar ka ce wani ba aje babar anan gurin sai ka ba za ka ji girman kai ba ka doke babar in ka kai inda ake ajiya kuma a zuciyarka ba za ka ji komai ba amma ka ce an rena ka ko an wulakanta ka a wani gyara sau nan gurin daidai ka zane ka ringa jin cewa kai ba an doke ka akan kowa in dai akan addini ne aka dora ka akai kakkashi girman kai duk irin waɗannan abu iya daga cikin abin da ya kamata mu haƙurtar da zuciya mu kada mu ringa jin zahi akan addinin Allah wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzar rahama tsira da amincin Allah su dade yaituwa a gare shi yace idza salla ahadukum idan ɗayan ku zai yi sallah falyaj'al tilqa a wajhihi shay'an to ya sanya sutura a daidai fuskarsa fa in lam yajid idan bai samu abin da zai sa sutura ba to falyansib asan sai samu wata sanda sai ya kafa ta fa in lam yakun idan bai samu sandar ba to falyakhutta khattan to zai iya yin dogon kurtu ya zana kurtu a gabansa thumma la yadurruhu ya la yadurruhu sanan ba zai cutar da shi ba man marra baina yadayhi duk wanda ya huce ta gabansa to anan hadisin akhrajahu ahmad imamu ahmad sai da hadisi ibn majah da ibn majah wa sabun hibban ibn hibban ya inganta wannan riwayar wa lam yusib man za'ama annahu muttarib yace duk wanda yake ganin cewa hadisin bai inganta ba to bai dace ba haka ibn hibban ya faɗa bal huwa hasan hadisi ne kyakkyawa anan ma za ga malam ya sa hadisin nan da'ifi ne an raunana shi da'ifi ne kamar yadda albani ya raunana shi amma bayan bincike da nayi akwai inda kuma albani ya inganta shi da ake na hadisin sahihi ne da ake nan wannan kuma dama ce akai in ba a samu ba kenan abin da ake so ka sa sutura in baka samu ba sai kuma zuwa ga sanda in babu sanda sai kai alamun tire alamun zane a gaban ka cewa lalle wannan alama ce ta cewa ka tsaya akan wani abu da Allah ya umarce ka na sunnar manzon Allah wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an samu daga abi sa'id al-khudri Allah ya dada yarda da shi yake cewa la yaqta'u as-salata shay'un ba abin da yake yake sallar mutum wadra'u mastata'tum kawai ku tun ku kare kanku game da wanda zai shiga gaban ku gurgurdan ikon ku wannan ba sai an faɗa ba hadisin da yafi ne domin shi wannan kuma wannan hadisi duka ya rugo sauran hadisan da suka gabata da haka wannan hadisin bai inganta ba ba wani malami da ya ainihin inganta shi akhrajahu abu daud abu daud ifta da wannan hadisi wa fi sanadi da'af a dangane hadisin akwai rauni babul hafi alal khushu'i fi salati babu da yake magana akan kwadaitarwa game da kasantar da kai da halarto da girman Allah a cikin sallah in zaka yi sallah ka to ka halarto da girman Allah da kaskantar da kai gaban Allah an abi hurairah radiyallahu anhu qala an samu daga abi hurairah Allah ya dada masa yarda yake fada cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ay yusalli ar-rajul ay yusalli ar-rajulu mukhtasaran mukhtasir mukhtasaran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mukhtasiran manzala yayi hani mutun yayi sallah yana mai rike tsatsarsa irin wannan sallah irin da yahudu ba a rike tsatso a yayin da za a yi sallah manzala sun yayi hani a yi irin wannan sallah muttafaqun alaihi bukhari da muslim wal lafdhu li muslimin lafdhu da imam muslim ne wa ma'anahu shine an yaj'ala sai tafsiri shi mai riwayar an yaj'ala yadahu ala khasiratihi ma'anarsa shine mutum ya aje hannayensa a bisa tsatsansa to wannan ba a irin wannan sallar wa fil bukhari ya zo arwa imamu bukhari an aisha daga aisha radiyallahu anha anna zalika fi'lar yahud irin wannan sallah sallar yahudi ce fi salati ba a cikin sallar su an anas radiyallahu anhu an samu daga anas Allah ya dada masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan rahama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa idza quddimal isha'u duk a yayin da aka gabatar da abinci sawa'un abincin magariba ne ko na isha'i ne fabda'u bihi to ku fara cin abincin qabla an tusallu al-maghriba kai tun gabanin ku isa da magariba za ga mutanen da mafiya yawan su ma abincin suna yi da magariba ne wani ma kafin magariba ya ci abincin dare sa shikenan wani kuma daga an dawo daga magariba to an ci abinci wanda ban mantawa mu muna kanana kusan garin ma haka ne kawai ana cin abinci ne daga an yi magariba an ci abinci sai zaka ji gani da mutane sai da lafiya amma yau yau mutane yanzu musu cin abinci sai su kwanta to kuma he ya tabbata mai duk cututtuka a nan suke kuma ka ci abinci ka kwanta ba za ka zauna lafiya ba a rayuwanka ba za ka rabu da ƙwarsa ba ba za ka rabu da estoma ba za ka rabu da cuta ba bangaren suga da sauransu din ba za mu rabu da su ba kuma ɗabi'a ta zama haka an saba ma rai to kaga su mutanen da kawai daga an yi magariba an ci abinci abinci kaga kahin ayi salar isha'i tare ya riga ya aiki ya niki yayi komai bayan isha'i kahin a gwada tare baka da matsala sai ka baccin ka lafiya lau a baka ga yanzu sare mutum ya zo zai kwanta ya ci tuwon laushi ya zaka yi kai lafiya ba ka yi lafiya ba kai matsala to duk irin waɗannan abubuwa ƴan uwa musulmi a cikin hadisan manzo Allah muna karanta ilmomi diwa wallahi wanda sai kushe mu a yanzu yanzu da aka yi bincike ma kwanan da an gano cewa yanzu wai cuta ta siga ta yawa a cikin mutane da cuta ta bangaren abin da ya shahi cutar daji shine wannan cuta da take yawan damun mutane aka ce an gano cewa da aka yi bincike an gano yawa-yawan mutane ba su da lafiya a yanzu sai ga mutum bai san siga da yawa bai amfani da abin da zai same ciwon siga amma yara ciwon siga wanzu da aka samu ƙwararrun likitoci suka yi bincike suka gano cewa ashe wannan hasken ma da dare da kake kallo ka daɗe ko salura ko tele ko abubuwan su kan suna haddasa cutar siga ɗin kansa wani ikon Allah karba ga wani jaraba ta ubangiji da ake cewa a da babu waɗannan cututtukan sai yanzu ake samun su ashe akwai abubuwa da yawa wanda mu muna ganin ci gaba da ashe mu ci baya ne suka ce a jikin kwakwalwa da Allah ya dan adam zaman akwai wani sanadari da yake aiki cikin dare shi iya kare mutum ne daga dukkan irin waɗannan cutuka na hawan jini da suga da sauransu to da dare suke iki wannan na'ura take samun damar yin aiki to ita kuma illata abin da ke sa mukamata cikas haske haske yake hana ta aikinta to yau da gobe sai ta fasa aikin kawai shi kenan duk abin da zai zo jikinka ba za ta yi aikin ba ashe wannan hasken ba matsala ce cikin dare shi yasa Allah ya ce mun sanya muku dare bai zama muku hutu a gare ku waje annan laila libasan wallahi ga kuma qur'ani duka Allah a cikin ayoyin alqur'ani ba akwai likitanci duka duka din wani likitanci a cikin alqur'ani ba amma sai muka ce a'a ba haka za mu yi ba Allah mu da daren kawai bai da shi gurin neman abinci gurin hira gurin taɗi rana kuma a nan za mu yi bacci bayowa a bincike da aka yi an tabbata cewa baccin da zaka yi na awa daya na dare yafi baccin da zaka yi kusan awa hudu na rana amfaninsu da kuma yadda zai amfani gangan jikinka to shi sa kaga dama kuma ba wani amma baki bane ba alkawari ne na Allah idan duniya ta zo karshe ku da kanku za ku sababa kanku yadda za ku kashe kanku da kanku saboda dama maza da cewa duniya ba za ta tashi ba sai mutuwa ta kai tsaye kawai mutum tuni ya riga yayi kondam yayi yayi spiya ma'ana ya ya ribi ya lalace kawai komin sa ya lalace daga mutum ya tsaye kawai ya fadi ya mutu dama za a samu motul fuj'a kai tsaye kawai a mutum ya mutu dama mi ciwon akwai kawai tahiya ce ake wayan zancen da ake yarinya a yanzu abu zancen da ake akwai yara 'yan shekara bakwai takwas suna da estoma wallahi mala shekara takwas tara suna da estoma shekara takwas tuni tumbi har ya fara gurjewa kai kasan mala akwai musiba a wannan duniyar wasu suka ce wai abincin da ake ba yara ne a alakwal da makaranta ba a tsaya a tsabtace duka ba wani abu ne ba har gidan ba har gidan ba duka babu tsabta ba tsabta duka mun sha baku labarin mun sha gaya muku ha mace zata wanke bayan gida ta zo ta kama albasa kuma bata sa sabuni ba haka bane ba wannan hannun nata a dora maka shi a microscope ake cewa gobe ne a dora shi ga ikon Allah duk wannan kwayukan cuta a jikin albasan da tumatir za ta wanke hannunta kuma ka sa a bakin ka ci wallahi ba za ka yi lafiya ba har abada ba za ka yi lafiya ba to wannan shi ne mu kawai ba tsafta a cikin tsarinmu na rayuwa mun ba da mutum zai yanka namiya ɗan yi namiya shiga salga ba makewa ya goge bayan gida ya zo yanka maka namiya mutum ya zo yana sai da wani abu na abinci akan titi kuma ko dankali ne ko wasu misali irin kamar rogo kai tsaye yaron baka saba ina ya shiga ba ruwa a tare da shi in ya ga makewa shiga zai yi bayan gida ba ruwa a tare shi kuma ya zo rike rogonsa ka saya kuma ya doko da hannunsa wani ma sai ya cicira maka duk irin waɗannan matsaloli da ƴan uwa musulmi ya kamata wallahi mu kiyaye kanmu da ainihin lahiyau manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan hadisi ke cewa idza quddima al-asha duk a yayin da aka gabatar da abinci to fabda ubihi ku fara da abincin qabla an tusallu al-maghriba tun gabanin ku yi sallar maghriba muttafaqun alayhi wa ana abi dharr an samu daga abi dharr radiyallahu anhu qala qala rasul sallama man zarrahama tsira da abincin Allah su karta bata a garshe idza qama ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya tsaya zai yi sallah to fala yamsah al-hasa kada ya shafi ƙasar da take ko tsakuwar da take gabansa ba ana nufin ka ɗauki tsakuwa ka murza ba abin da ke faruwa shine sahabbai masallacin manzon Allah masallaci ne babu tafi babu shinwada kai tsaye in ka ajiye goshinka to sai ka ji ka dora goshinka a bisa tsakuwa to so tari za ga mutum in ya zo sujada sai ya goggoge gurin da zai ajiye goshinsa goshinsa sai manzon ce in za ku yi sallah to kada ku shafi ku shafi kasa mana ku heri tsakon ku ne fa innar rahmata tuwajihu domin rahma tana fuskantar mai sallah kakkai wani abu da zaka raba kanka daga rahmar Allah kina wani kina mu cewa ba a so mai sallah ya riga yin ayyukan da suka wuta daga cikin mi daga cikin angaren abin da ya shayi sallah rawahu al-khamsa malamai biyar suka fitar da wannan hadisi bi isnadin sahihin da dangane ingantacce wa zada ahmad ahmad ya dada arwayansa wahidatan auda in ya zama to ba makawa sai ka shafe da yadda masallacin akwai tsakuwa da yawa in ka ajiye goshin ba za ka samu nutsuwa ba to ka yi sau ɗaya ko ka barin shi aka fi so ma'ana ka ɗan yi heri haka amma ka yi haka ka yi haka gyara irin yadda za gani a ƙauye rere ne fa amma sai mutum ya gyara har ya hau da tsakon gwani ya yi haka ya yi haka ya ajiye goshinsa wannan ya saba ma sunan manzon Allah wa fi sahihi ya zo a cikin bukhari an mu'aiqib nahawuhu بغير تعليل شيء الروايه bai kawo cewa fa innar rahmata tuwajihu bai kawo wannan ruwayan ba sai ma da yake cewa a hadisi na gaba an Aisha radiyallahu anha qalat an samu daga ummuna Aisha Allah ya dada yarda da ita take cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambaye manzon rahma tsira da amincin Allah su karta bata a gare shi ani litifati fi salati game da hukuncin waiwaye a cikin sallah menene hukuncin waiwaye a cikin sallah fa qala sai manzo Allah ce huwa ikhtilasun wani sane ne wata sata ce wani warce ne yahtalisu shaytan shaytan yake warta min salatil abdi a cikin sallar bawa ma'ana in ka shiga sallah to akwai barayi amma shedannai da suke zuwa suna maka sata ba ta kuɗi ba ba ta wani kayan gaba a'a ta wannan ladan da kake samu a gaban Allah ka a shaidan bakarin bala'i bane wannan ya sa kai laraba a jiho kuɗin na anya suna nan wane ta ɗauka a nan wurin ka sosa nan ka ringa nan ka waiwaya nan in ka ji wani alamun ana gulma a baya ko bbc suka tsaya kashe kai mai ake faɗa a wurin wanzu ba akwai masu jin bbc suna sallah akwai masu zawa ana ana ƙwallon ƙafa sun sa tele amma sun kalli gabas amma suna yaje ronaldo ya ɗauki ƙafa wane ya ba wane iya cikin sallah subhanallah wannan wata irin musiba ce eh sai sallar amma kuma iya jin irin 'yan kwallowa da an asa bi kuma ya zai wallahi bala yan uwa musulmi addini na shan wahala a wannan lokacin wallahi bala kuma wallahi akwai tsayi da yawa wanda ni na sani suna bayanin cewa akwai wanda an san su kana ji su suna jin labarai suna sallar su in an ƙara sai a ce ai wannan da aka ce wannan makaron ya abu kaza ai ba gaskiya bane ba duk labarin ya san me ake faɗa a lokacin kuma yana cikin sallah to shedan yana sata a cikin bawa sallar bawa har ka kare sallar ladan da Allah yake bada baka da ko daya duka ya saci shine wannan ayyukan da kake yi wanda kake sabawa karantawa ta manzon Allah a ciki shine manzon Allah ya ce wa ummuna Aisha ikhtilasun wani warce ne wani sane ne wata sata ce yakhtalisu shaytan shaytan yake warta min salatil abdi a cikin sallar bawa kenan waiwaye bai halitta ko irin wannan kana cikin sallah wani mutum yanzu kusan ka kalle shi ka juya kalla wane ne wani irin mutum ne kuma duka wannan bai kamata ba akwai masu irin wannan sai ma kuma a nan ma kuma wasu malamai suke cewa idan kana sallah sai aka kazari sai kuɗi ya zubo ko kuma sawa'in yan canji ne ko kuma takardu ne to ka ɗauki sai ya fi alkhairi don kai in naka ne baka da matsala to akwai bawan Allah da wannan kuɗin su zai ta kallo a ƙare sallah amma kaga ka harba shi da nutsuwa to doki wannan kudin ka mera sa aljihun ka yafi alkhairi duk irin wadannan abu amma yaga mutum ya bari kana ta zuwa iska tana kada ta yanan wurin ta yanan kuma kai ba za ka nutsu ba dan iska ta kada karkashin wani ba za a gansu wannan kudin duk irin wadannan abubuwa ya kamata tun harko mutum ya doka isa su ainihin aljihu yafi alkhairi malam sai yake cewa rawahu al-bukhari imam al-bukhari fita da wani hadisi wani tirmidhi da imam al-tirmidhi wasahu ya inganta wannan riwayar shege cewa iyaki wal iltifati ka shedanki da yin waiwaye ke Aisha fi salati a cikin sallah fa innaha fa innahu halaka yin waiwaye a cikin sallah halaka ne inji manzon Allah fa in kana la budda idan ba makawa wani abu ya kama sai ka dan waiwaya ka dan to fa fit tatawwi shine asalin nafila sallar nafila ka dora wa kanka ba Allah bane ya dora maka dole kana neman lada ne to in ya kama wani abu ya kama ka dan juya kanka ka dan ka kalla to tatawu'i da dan dama dama shi yasa an baka dama ko asalar tatawu'i kana iya tsayawa kana iya mi kana iya zaunawa amma ka da rabin ladan wanda ya mi yayi a tsaye amma a sallar farilla kakka zama mai bayoyi a cikin rayuwanka wa an anas radiyallahu anhu qala an samu daga anas dan malik Allah ya dada yarda da shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon rahama tsira da amincin Allah su karta bata a gare shi cewa idza kana ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya kasance yana cikin sallah to fa innahu yunaji rabbahu ya san cewa fa yana ganawa da ubangijin sa ne kamar ka zo ne gaban Allah ka zo za ku tattauna domin duk sallar da zaka yi in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin akwai abin da Allah zai gaya maka hamadani rabb abdi kana faɗa Allah yana faɗa to in ka tsaya gaban Allah kana ganawa da ubangijinka ne fala yabsuqanna bayna yadayhi idan zaka yi tohi ba makawa to kada kai tohi a gabanka domin Allah yana gabanka wala an yaminihi kada kai tohi a bangaren damanka walakin an shimali in ba makawa sai kai sai kai tohin to kana iya shi daga bangaren hagun ɗinka shi ma ba a masallaci ba kamar a gurin rere ko wani gurin sahara ko a wani guri kana iya yin shi a bangaren hagun ɗinka shi ne ainihin an shi malihi ta hata kadamihi ƙarƙashin ƙafafunka shi yasa malamta ce mafi sauƙi shi ne ainihin wannan aljihun mahimmancinsa na ka sa ainihin wannan ya fi mana kuɗi sama da ka zo ka yi tohi a cikin sallah shi yasa kuma za a ce an nuno mana miyagun ayyuka kamar yadda hadisin malam ya kawo shi a nan ina ga daga cikin miyagun ayyukan da aka bujiro mun shine tohi a cikin masallaci a iya naga ababul masajid yin tohi a masallaci abu ne babban laifi da mutum zai aikata a ciki in ba makawa ko tsan wani tsumma a hannunka ko kuma a cikin aljihunka ko kuma hannun rigarka sai ka yi a jikinsa amma kakka yarda ka yi tohi a cikin masallaci in a kuma waje ne to kana iya yi ko a cikin sallah ne daidai inda ƙawahunka na hagu yake bangaren hagun jinka wannan babu laifi a kai idan ya kama maka dole muttafaqun alai bukhari da muslim wa fi riwayatin aw riwaya aw tahta qadamihi ko karkashin kafafunsa wa anhu da gare shi radiyallahu anhu Allah ya dade ya darshi kare ke cewa kana kiramul li aisha wani labli mizani na ummuna aisha satarat bihi janiba baitiha ta sitirshi wani gefe wata gaba ta dakinta fa qala la annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mata amiti anni mana azili ki kawar gabarina ko gabarinmu anna gabarinmu kiramaki hada shine wannan labule naki fa innahu la tazalu tasawiruhu domin bai gushe ba zanen da ke jikin wannan labulan ta'aridu li fi salati yana bujiro mun a cikin sallata shi yasa kace ai ko a masallaci ko a gurin a cikin gida kaka kawo wani abu a gaban ka zai sa ka ringa kallon sa ka shigarto a kansa ba so a kawo wani abu da zai shigarta da mai sallah a gaban sa wanda irin ko kashmir in wannan mai tsada a gaban karso sai kai ta kallon wannan abin ya zama to ya hana maka ainihin nutsuwa a cikin sallah rawahu al-bukhari imam al-bukhari fa da wannan hadisi wattafaqa ala hadithiha fi qissati ambijaniya kuma wannan hadisi ya dace da isar riga da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta abi jahab wa fihi manzon Allah sa aka meda ce ce fa innaha alhatni an salati domin ita wannan rigar bata gushe ba tana shigaltar da ni a cikin sallata manzon daga ya ruku'i sai ga alamun zananta alamun kalanta in ya zauna alamun kalanta sai manzon ce ku meda wannan rigar ku neman wacce rigar wanda bata da kala to ina masu sa riga mai aska inna kaga liman ya kawo riga ya sa ma babu gurin aji hannu kana sallah an kai ruku'i kana diba wannan kaga ga shugaban limaman bai rabe sallah da irin wannan sallar Allah ko da muna yi ɗan kwa musulmi ga bakan mu gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi shine mafi dacewa da abisa da abishi riga ce aka ba ma irin wannan ba wanda za gani ko ina aiki da a riga ce kawai take da alamu na zane-zane a jikinta in yi sallah ya ruku ishe ga alamun zanen sai ce a mera ta aka masa wannan wanda ba ita ba saboda ita sallah ana so a samu nutsuwa a cikinta wa an jabir bin samura an samu daga jabir dan samura radiyallahu anhu qala Allah ya dada yarda da shi ya fada qala rasulullah sallama maza suke cewa la yantahiyanna aqwamun wasu mutane su hadu yarfa'una absaruhum absarahum suna daga gannan su ila sama'i sama a cikin sallah fi salati aw la tarji'u ilaihim ko kuma mutum sai ya daga kansa sama wajen medo kan ya medo idan sa ya zama kama wannan akwai razani akai kenan akwai yiwuwar mutum ya daga kansa sama iya kalle kalle idan ya mero kansa Allah ya doke ganin ya zama makaho shine aula tarji'u ilayhi ko ganin nasu ya dawowa zuwa gare su rawahu muslim walahu yazo irin wannan hadisi an aisha radhiyallahu anha qalat daga ummuna aisha Allah ya dada yarda da ita ke cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sami ya cewa la salata bi hadrati ta'amin babu salla a yayin da aka halarto da abinci wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan haka nan babu sallah ga duk wanda ya zamanto tsakaninsa da bayan gida suna tunkudadde ne kana jin bayan gida kana matsewa yana zawwa to babu sallah a lokacin sai ka je kai me ka je kai bayan gidanka kana jin fitsari yana zawwa kana matse shi babu sallah a wannan lokacin sai ka je kai fitsarinka sai ka je kai sallanka haka kuma a yayin da aka halarto da abinci abincin kana da iko a kansa abincin baya da wuta mai tsananin da zai hana a ci shi har ya kasance a yi sallah a ƙari sannan kuma ya zamanto wannan abincin kamar da muka bayani kana da iko a kansa naka ne ko kuma a'a kai ma an gaice ka agun to a wani lokacin a ci abincin shi ya fi dacewa saboda a yi sallar ai akwai kisa da ake bayyanawa wanda limami ne da mamu suka zo aka samu kansu a irin wannan yanayi aka abinci liman ya ce a yi sallah ba suka ce a a ci abincin shi liman ma ya fi kowa bukatar abinci amma ya jajirce shi kawai a yi sallan ya fi alkhairi aka ɗauki sallah raka a hudu sai da aka zo ƙarshe duk a zuciyansa abin da yake so in an ƙare sallan ya gaya musu shine cewa ainihin kunga ai mun yi sallan kawai maimakon ya yi sallah wacce kunga yanzu sai a ci abincin a gurin sallama ya ce kun ga yanzu sai a ci abin yana hadisun nafsu kenan zancen zucinsa wannan abincin ne kuma ya ɓata sallar gaba to duk irin waɗannan ababen idan manzon Allah ya faɗa sai a kiyaye shi da zaman lafiya wa huwa yudafi'ul akhbathan an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya dade yarar shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah tsira da abincin Allah su karta bata a garshi ya fada at-tafa'u bin shaitan hamma tana daga shaitan duk in ka kana yawan hamma to so ake so shaitan da yake lallasa yake lallashin ka akan ka kwanta in kana shi yasa zaka gani in mutum iya karatun alqur'ani anan yahi hamma idan iya qiyamul layli yahi hamma idan iya ambatan Allah yahi hamma duk aikin ibada kahin hamma amma in ka sa tere a gaba babu hamma in ka zo gurin da ake gulma ba a hamma duk inda gurin sabon Allah ne shedan bai saka hamma to manzo da ke cewa ita hamma ta daga cikin aikin shedan fa idza tasaba ahadukum duk ayayin da ɗayan ku zai yi hamma to falli yakdhim masata ya rufe bakin sa gurgurdan ikon sa rawahu muslim imam muslim da wannan hadisi wa tirmidhi imam tirmidhi wa zadi da fi salati a cikin sallah na za mu take ta insha Allah lokaci ya tafi da fata abin ka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sami ta da kai abinda muka yi kuskure ko tun taɓa harshe mata ala gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh